ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا تقوس كودة ترى قواتم أكو الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan sha ɗaya a girgoriyar kalanda dubu biyu da ainihin wato ashirin haka ne wannan shine kasar ɗinmu na tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh abi abdullah muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna magana akan wannan kalma da darajarta da martabarta da ƙimarta da alherinta da mutuncinta da kuma sabbabar da alheri na rahamar allah gabawa idan ya yi riko da ita kuma ya fahimci ma'anarta gami da bayani dangane da mummunar asara da ɗan adam zai tafka a rayuwarsa wadda ta fi kowace muni ko kowace asarantuwa shine a ce ya samu tasgaro bai rike wannan kalma ba ko kuma bai fahimce ta ba ko kuma a'a ya fahimce ta ya rike ta amma kuma bai yi ta tsakaninsa da Allah da neman lada a gurin Allah ya yi ta da wata manufa kamar dai ya zamanto munafiki gashi dai yana furta kalmar imani a baki yana sane da ma'anarta amma kuma zuciyarsa ta kudirce wani abu sabaninta to shine muke bayani malam yake mana bayani akan ita ce kalmar kaza ita ce kalmar kaza ita ce kalmar kaza yayi magana yace ita ce urwatul urwatul wufqa wato igiyar Allah mai karfi ya yi magana ita ce al'ahadun lalzi da karahullahu la yamlikuna shafa'ata illa manitta kada inda rahmani ahada ya yi magana a kan ita ce alhassana da ya ce man ja abil hassanati falahu khairun minha ya yi magana a kan ita ce alhaq ya ce illa man shahida bil haƙƙi wa hum ya alamuna ya yi magana a kan ita ce kalmar takawa ya ce wa alzamahum kalimatu takawa ko kalimatar takawa wa kanu a haƙƙa biha ya yi magana a kan ita ce almasalul a'ala ya ce walillahi almasalu ko walahul masalul a'ala fi samawati wal ard wa huwa azizul hakim to sai malam yayi magana akan ita ce alhusna kyakkyawa sai kawo cewa fa amma man a'afa wa taqa wa saddaqa bil husna fasadiyasiruhu lil yusra to a wannan magabar ne ta cewa ita ce alhusna sati da ya gabata muka yi tsaiko muka yi fashin baki dangane da wannan ma'anar ayoyi da malam ya ɗaure wannan kalma da ita wanda suka zo a cikin suratul laili tun daga aya ta biyar har zuwa aya ta bakwai cewa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyasiruhu lil yusra wanda ya bayar man a'ata wattaqa kuma ya ji tsoron Allah da ya bayar din kuma ya gaskata da alhusna ita ce kalmar shahada Allah ya ce duk wani abu na rayuwarsa ta duniya da lahira za mu sauwake masa shi jama'a kun fahimci magana sai muka yi bayani muka tsaya kusan minti 49 zuwa 50 da wani abu muka yi fashin baki dangane da fa'ida da alheri da ke cikin ba da kyauta da sadaka da alheri to muna addu'a Allah ba mu ikon aiki da waɗannan maganganu Allah kuma ya ɗora mu akan layi na bayarwa ba layi na karɓa ba ya zamanto kai ne mai bayarwa ba kai ne mai ba mai karɓa saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce al-yadul uliya khairun min al-yadi sufla sai yace wabda biman ta'u al-yadul ulya hannun da take sama mai bayarwa kenan ko khairun min al-yadi sufla ta fa hannun da take ne karba take kasa sai yace wabda biman ta'ulu in ka tashi sadakar ka ko kyauta to fara da wanda nauyin su ke kanka shine iyayenka matanka ƴaƴanka kada ka zama inuwar giginya na nesa kan sha inuwarta ma'ana addini yana samun tagomashi daga gurinka masha Allahu tabarakallah haka ake bukata jama'ar gari da anguwa suna samun tagomashi daga gurinka masha Allahu tabarakallah haka ake bukata to amma kada yi wa addini hidima da kuma yi wa al'umma da talakawa hidima ya toshe maka ƙofar yi wa iyalanka hidima ya ma hadisin musulun ya ce sadakar da ka fitar ka bawa masallaci da sadakar da ka fitar ka bawa gajiyayyu da sadakar da ka fitar ka bawa mabukata wacce ka fi samun lada a kanta a gurin Allah ita ce wadda ka bawa iyalanka jama'a kuna fahimta saboda idan aka yi wasa shi ciyar da iyali da yalwata musu wajibi ne ko nafila ne wajibi ne ko to karka kuskura nafila ta ɗauke maka menene wajibi ko ta hana ka aikata wajibi ciyar da iyalai da tufatar da su da shayar da su ba su da lafiya a nema musu magani ɗaukar ɗawainiyar rayuwarsu wannan dole ne kawai abin da Allah ya ce liyun du sa'ati min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah to wannan kada ya sa kana tunanin bari ka kyautatawa waje ko addini ko bari ka kyautatawa mabukata wannan ya dauke ma hankali kamar tare da gida dan haka dai ala ayi halin sadaka da kyauta da alheri ba karamin fage bane da dan adam ke iya samun tagomashi a gurin Allah mun yi bayani satin da ya wuce wanda duke bukatar jin waɗannan maganganu ya nemi wannan kaset ko kuma ya bibiye mu a gidan rediyon bishon yadda ake abunan gidan rediyon amana yadda ake saka waɗannan karatuttuka Allah ya shirya da to za mu tashi a akan wannan kalma ta cewa wahiyal husna ita ce al husna shine yadda yazo a cikin suratul laifa amma man a atawa taqa sai ce wa saddaqa bil husna ai wa saddaqa bi kalimati la ilaha illallah ya gaskata da kalmar la ilaha illallah domin ita ce al husna ina fata an fahimta a can da Allah yake cewa lillazina ahsanu alhusna sai ce wa ziyada to lillazina ahsanu a nan gurin yana daukar ma'ana guda biyu lillazina ahsanu zai iya daukar lillazina aikanu wa thabatu wa amilu bi kalimati la ilaha illallah jama'a kuna fahimta domin in ka dauke ta alhusna anan ka fassara ta da alhusna a can to sai zamanto lillazina ahsanu ay lillazina aiqanu lillazina thabatu lillazina amilu bi kalimati la ilaha illa Allah al husna ay al janna ma'ana waɗanda suka suka samu yaqini da sakankancewa da fahimta da aiki da la ilaha illallah suna da menene al husna suna da al husna to al husna ta biyo a gurin ba kuma kalmar la ilaha illallah ake nufi ba ana nufin menene aljanna mana wanda suka yarda da kalmar la ilaha illallah suka yi aiki da ita da gobe kiyama suna da me suna da aljanna Allah ya ce wala yarhaqu wujuhuhum qatarun wala dhilla fuskar su ba za ta yi katabus da wani mugunyar mugun abu ba ko kaskanci ko wulakanci a ainihin wato gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wataala to kenan kaga in ka ga dama ka fassara da wannan in ka ga dama kuma za ka iya cewa lillazina ahsanu sai ka ɗauki ahsanu ɗin da ma'anarsa ta asali shine wanda suka kyautata mu'amalarsu da ubangiji duk da ya dawo kan ma'anar ne dama me ma'anar kyautata mu'amala da Allah kada ta shi cikin bauta haka ne ko ba haka ba bin abin da yace ayi hannuwa daga dukkanin abin da ya ne ya hana idan kai haka shine ka kyautata alakar ka da waye da Allah sannan kuma suka kyautata alaƙarsu da mutane suka yi musu abin da ya dace ahsin ilan nasi tasta'abid qulubahumu fatala masta abadal insana ihsan ahsin idza ma kana imkanun wa maqdiratun falam yaduma alal ihsani imkanu yace idza asaa musii'un falyakun laka fi urudi dhallatihi safuhun wa buhran yace ahsin ila nas kyautatawa mutane tasta abin qulubahum sai ka zama zukatansu sun zama kamar bayinka menene wannan yake nufi ba wai za su bauta ma yadda suke bautawa Allah ba a'a za su zama suna kaunar ka suna son ka suna ba da kariya ga dukkanin menene wata magana da za ta iya sokar ka ko za ta iya menene cin zarafinka ko cin mutuncinka duk wanda ka ga mutanen anguwarsu suna ƙinsa ƙi na haƙiƙa to ka binciki alaƙa da mu'amalar su da shi in kuma ka ɗauke ɓangaren hassada da rahin adalci kuma irin na mutane domin wani lokaci za ka samu wallahi mutum yana kyautata wa mutane a unguwarsu amma suna zagin shi yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa yana musu abin da duk ya dace na mu'amala amma wallahi in sun zauna ba sa raga mishi to wannan kuma wani bangare ne na rashin adalci da wasu Allah ya jarrabe su da shi ba za su iya ganin zaro ba sai sun tsinka ina ma'anar haka ba sa iya shiru akan alherin mutum kuma galibi ka ji galibi ka ji wannan sau da yawa mutane sun fi yada menene sharri ba sa son yada alheri mutum zai iya shekara goma yana kyautatawa mutanen anguwarsu ko mutanen garinsu ko mutanen yankinsu ko layinsu amma Allah ba za ka taɓa ji wani ya zo ya zauna yana cewa ai wani mutumin arziki ba ne ba haka ne ko ba haka ba amma ranar da duk wani kuskure ya faru komai kankanta shi to kaji ne sun ɗauka suna yaɗawa haka ne ko ba haka ba sun ɗauka suna yaɗawa to wani yana daga cikin bala'i shi yasa ka yi musu kawai don Allah ka rabu da su da halinsu ba za su taɓa yaba maka ba suna cewa wai ba ka iyawa ba ka gamawa ba a yaba maka ma'ana ba za ka taɓa yin abu a ce aiwa ne ya iya ba in aka samu wanda suka ce ka iya sai an samu wanda ya ce aikin banza mai ma aka yi haka ne ko ba haka ba ba ka gamawa kuma duk abin da za ka yi ba za a ce ya gama ba ca inda yana ne har yanzu da shaura ba a yaba ma ko ba za a taɓa cewa abin da ka yayi kyau ba haka ne ko ba haka to kawai abin da yake gabanka fasda bi ma tu umar abin da aka saka ka yi karbi da mutane in ba haka ba in ka biye wai sun ce yayi a'a wallahi tallahi ba za su taɓa faɗa ba allan da ya saka ka ya ce ya yi shi ne bukatar ka to ka rabu da mutane cewa ya yi ko bai yi ba jama'a kuna fahimtar magana ku ko mutane ku ji tsoron allah idan aka samu mutum yana alheri wallahi ku ji tsoron allah ku dinga faɗin alherin nan a kan shi ku dinga faɗin alherin nan a kansa ko jahilan farko idan kana alheri faɗa suke yi lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kafin a turo shi da annabta larabawa da suke kewaye da shi mushrikan makka suna faɗin mutumin arziki ne ko ba sa faɗa suna faɗa kullum suka hudu baki su ce har ma al'amin suka saka mishi saboda mutumin arziki ne a cikin su tun kafin ya zama annabi to kaga ashe koda a ce wanda ba shi da addini idan aka yi alheri ya sani to amma me yasa ba za a faɗa ba sai sharri ya faru to wannan yana daga ciki don haka dai a takaice ce ka kyautata wa mutane za ka mallake zukatansu wani mawaƙi yake cewa wa in kathrat uyubuka fil baraya wa sarraka an takuna laha ghita'u yace tasattar bis sakha'i wa kullu aibin yughatti idha yughatti idha qila sakha'u kama kila sakha'u na'am yace wa in kathurat uyubuka fil baraya idan aibukanka suka yawa cikin mutane wa sarraka an takuna laha giba'un kuma kana so a ce an rufe wannan aibukan ba a faɗin su kai ka san kana da matsala amma kana so wannan matsala a daina yayata ta yace to tasattar bis sakha'i yi kokari ka dinga kyautatawa mutane ko da asirrance kira wani wani ina son ganin ka ina zuwa ka ce wata yar dubu goma ce wallahi na samu dan wani alheri ne ina ce barin tuna da kai kai ma na ga kana fama ye alhaji haka ne to Allah ya saka da alheri kar ka ce masa komai ka bar shi kawai haka shauran zai gabatar ma zai isar ma hi da kanshi ina fata an fahimci magana wallahi da kansa zai isar da shawara da haka idan ya je ya zauna inda da aka saba zaginsa da kai in wani ya antayo ya ce kai wani dakata kana so mu ci gaba da zama da kai lafiya ko kai shiru ko ka bar gurin nan me ya faruwa ne ce ana ji kana kokarin ganin wani ne ai ni a rayuwata tunda nake ban taba ganin mutumin arziki irin wani amma fa jiya da shi ake me ake an taya maka haka ne ko ba haka ba shi ne tasattar bis sakhai yace wa kullu aibin duk wani aibi da ka sani yughatti idza qila abin nan kama qila sakha wato wato yalwatawa mutane da taimaka musu yana menene yana ainihin wato lullube wannan aibi amma idan ka zama zumbuluka ka marowata kuma ka zama kudinka naka dariyarka ta kowa ko ka san akwai waɗanda suke za a zauna a yi hira za a yi taɗi za a yi maganganu amma kudinsu suna nan Allah ba kai saka ko kwandala a cikin aljihu a sunan ba zai baka ba amma wani ya gari ya fama kai sanda kokari fa duk wannan za a yi amma duk wata rikicin da za ta sa ya cire kuɗi to akwai matsala haka ne ko ba haka ba to wallahi in mutum ya zama haka yana da matsala ku ji tsoron Allah wannan dukiya da kuke gani Allah ya bawa mutane ba fa ya bayar ne dan ku iya wanda aka bawa ku ci ku sha ruwa akai ba wani Allah ya rubuto arzikin sa a hannunka yanzu idan da kowa idan an bashi dama ta kuɗi ko ta muƙami ko ta matsayi shi kadai zai moru akwai wanda zai tashi a duniya babu duk wanda ka gani alfarmar wani yake ci imma ka sani imma baka sani ba imma ya san ammar alfarma imma bai san ammar ba haka ne ko ba haka ba ko dai wani ya dauke shi yake biyan sa har ya zama wani abu kowa ne ya dauke shi aiki kowa ne ya dauka ya bashi kyauta kowa ne ya jahi yace zo nuna maka yadda ake nema da haka da haka shi ma har ya zama wani abu haka ne babu wani dan adam wanda haka siddan ya tahi ya jihi da kuɗi ko da wadata ko da matsayi ko akwai babu shi wallahi dole in an bi salsala sai ka samu akwai wanda ya ɗamfaru da shi wanda shi ne ya masa hanyar zamowa wannan abin da ya zama jama'a haka ne wannan fa ina sharhi ne akan kalmar da Allah ya faɗa cikin suratul lai fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna sannan muka kawo lil ladina ahsanu al husna wa ziyada wanda suka kyautata muka ce an dauke ta da ma'ana guda biyu shine wallazina aikanu bi kalimati la ilaha illallah wastaqarru biha wa amilu bi muqtadaha na fata an fahimta lahumul husna ita ce aljanna suna da aljanna wa ziyada kuma suna da ƙari me ƙari shine ganin wa ganin Allah haka malaman tafsiri na ahlus sunna suka fassara kaf malaman sunna kaf din su ban ware maka ko ɗaya ba idan ka je ka bi tafsirin su musamman waɗanda suke tafsiri almaudu'i wanda yake magana akan ayoyin aƙida ko ayoyin tauhidi ko wani makamancin haka za ka ga cewa sun fassara wannan aya da cewa alhusna a nan gurin ana nufin aljanna da ainihin wato ziyada ita ce ganin Allah subhanahu wa ta'ala domin za a ga Allah a gobe kiyama jama'a wannan shine magana mafi inganci cikin maganganun malamai kuma ita ce hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafan sunna suka tabbatar kuma ita ce fassarar sahabban annabi irin su abdullahi dan abbas su ibn mas'udin da wasu daga cikin manya-manyan sahabbai cewa za a ga allah a gobe kiyama haka imam bukhari ya buɗe babi babu fadl sujudi karanta shi a bukhari sai kawo wani dogon hadisi sahabban annabi suka yi dandazo suka je suka samu manzon allah suka ce hal nara rabbana yawmal qiyama shin za mu ga ubangijinmu gobe kiyama sai annabi ya musu tambaya shi ma sai ce wa hal tudamuna fi ru'yatil qamari lailatal badr kin kuna ture ture a wajen ganin wata farin wata in yayi daren 14 suka ce a'a yace to wa kadhalika tarawna rabbakum haka za ku ga ubangijin to kuma ku lura anan ba kuma annabi ya kamanta Allah ne da mai ba da farin wata wannan ne wani babi ne na akida wanda suke sukar hadisin suna cewa ku ne kuka ce ba a kamanta Allah da kaza to kun zo kun ce annabi ya ce za a ga wata za a ga Allah a gobe kiyama kamar yadda ake ganin wata daren sha nawa sha hudu sai suka ce to ai anan mun kamanta Allah a a laisa tadbihul mar'i bil mar'i wato ba ana kamanta abin da za a gani din da abin da za a gani ba ina fata kun fahimci magana amma ana kamanta yanayin yadda kallon zai zama ne wato in dai ka yadda za a iya ganin farin wata ranar dare sha hudu ba a yi ture-ture wajen mai ba to ka yarda haka za a ga Allah ba tare da wani yana tarewa wani ba to a nan ba ama kamanta Allah ne da wata ba a'a ana kamanta ganin ne da ganin jama'a kuna fahimtar magana yanayin ganin ne ake kwatantawa ba yanayin Allah da wata ba to wannan rahin fahimtar ya sa wasu wanda ba sa kan aƙidar ahlus sunna ya suka dinga zagin malaman sunna suka ce an ce kar a karamta Allah da wani laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir to kuma yanzu gashi an kamanta Allah da menene eh da farin wata sai muka ce to ba haka magana take ba ku zo ku samu malaman mu malaman hadisi su muku bayanin meye ma'anar wannan magana ina fata an fahimta sannan suka kara kafa hujja da wata aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir la tudrikuhul absar idanu ba sa mi riskarsa al-idrak wa huwa yudrikul absar shi Allah yake riskar idanu wa huwa al-latiful khabir shine al-latifu al-khabir to shin menene bambanci da an-nazru da al'idraku akwai bambanci ko babu akwai bambanci annazar mujarradin gani ne ake magana amma al'idrak suka ce ana nufin menene wato gani na kwakwaf yanzu misali na ga malam murtala ko ban gan shi ba yanzu na san me yake zuciyarsa na san shekara nawa zai yi na san matar da zai aura na san yaya nawa zai samu na san wannan ina zai ministry zai aiki na san miliyan miliyan nawa zai cinye kafin ya mutu ton ɗin shinkafa nawa drum ɗin ruwa nawa to irin wannan kallon na al'idira ka san abu da duk abin da ke kunshe da shi to babu wanda ya san Allah kamar haka haka ne ko ba haka ba amma shi Allah ya san kowa da wannan ma'anar ko bai san kowa ba na fata kuna fahimtar magana to wannan shine ma'anan la tudrikuhu al absar la tudriku Allah idanu ba su isa su wa Allah ganin kwakwaf ba amma gani na haka da haka za a ganshi a ina a kiyama amma gani na keke da keke abinda bahaushe yake cewa keke da keke to ba wanda ya isa wa Allah wannan amma shi Allah yana yi wa kowa haka ko ba zai yi wa kowa ba to wannan shine ma'anar aya jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda haka wannan aya ta cewa la tudrikuhu al-absaru babu hujja a cikin ta wajen a ce ba za a gawa ba ba za a ga Allah ba babu hujja a cikin ta jama'a ina fata kuna fahimtar magana to sannan har ilau ba su tsaya a nan ba suka sake cewa ai ga annabi Musa Allah ya tambaye shi ko ko kuma mu ce shi ya fara tambayar Allah arini anzuru ilaika Allah nuna min kai ina so in ganka sai Allah ya ce masa innaka lan tarani walakin anzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarini falamma tajalli rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa falamma afaqa qala inni tubtu al'ana ko wa ana awwalul muslimina aw kama qala Allah subhanahu wa ta'ala annabi Musa yace ya rabbi arini anzuru ilayka ubangiji nuna min kai ina so in ganka qala sai Allah yace innaka lan tarani ba zai taba yiwa ka ganni ba to lan din nan yana daga cikin fassarar da suke mata suna cewa tufidu maza abad abadiyya tana fa'idantar da ni har abada kora abu na har abada to wannan yana daga cikin kuskure lan ba kowace lan ne take fa'idantar da mai ba cewa abu ba zai taɓa faruwa ba har ne har abada akwai wacce in ta zo ɗin a wata sigar tana iya ɗaukar wannan ma'anar ina fata an fahimta da Allah madaukakin sarki zo yana magana akan cewa wala ta- tamshi fil ardi maraha sai ce innaka lan takhriqal arda wa lan tablugal jibala tula lan ne ya amfani da ita ko lam lan haka ne kar ka dinga tafiya cikin ƙasa kana ne taƙama kana babakere kana nuna isa sai Allah ya ce innaka lan takhriqal arda duk tafiyarka a ƙasa ba za ka taɓa sa ƙafa ka taka ƙasa ƙasa ta burme ba ko akwai mai wannan ƙarfin akwai to yanzu wannan lan ɗin har abada ne ko ba har abada ba ne har abada ba a samu ɗan adam ɗin da zai yi tafiya ya taka ƙasa ƙasa ta mai ba ta burme saboda tsabaragen menene ina fata an fahimta sai to idan baka gane wannan ba sai ce walan tablugal jibala maza tula baka isa kuma ka kai duwatsu ne ba ka taba ganin mutum yana tafiya a saitin dutsen bima amma kansa ya kere dutsen ana hango shi ta baya ta can akwai wannan mutum babu shi to akwai inda lan take fa'idantar da ba zai abin da ba zai taɓa yiwuwa ba akwai kuma inda take kore shi a wannan lokacin amma zai iya yiwuwa a wani mai a wani lokaci don Allah yake cewa annabi Musa innaka lan tarani ba zai taɓa yiwuwa ka ganni ba to ba yana nufin gaba ɗaya har abada annabi Musa ba zai game ba Allah ba amma abin da yake nufi shine annabi Musa ba zai gawa a nan a ina ba Allah a nan duniya amma a lahira fa za a ga Allah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to shine innaka lan tarani walakin anzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani yau wato kaga daga inda zaka kara gane cewa lan din ba tana fa'idantar da har abada bane sai Allah ya ce wa annabi Musa ya kalli duk wani dutse da yake kusa da shi idan har dutsen ya tabbata a inda yake to zai gawa a yau kenan idan da zai tabbata dutsen ya zama inda yake al- annabi Musa zai ga Allah ko ba zai gan shi ba to wancan landin yanzu bata fa'idantar da har abada ba kenan ko ba haka bane to amma da ke Allah cikin kudurarsa ya kaddara ba zai yiwu ba wannan dutse ya zauna a yanayinsa idan Allah ya yi tajalli a kai shi to don haka falan ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa lokacin da Allah ya bayyana haskensa akan wannan dutse sai ainihin wato wannan dutse ya zamanto gari sai annabi Musa ya fadi yana mai sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa na tuba ya Allah na yadda ba za a taba ganin ka ba a nan duniya kuma ni ina cikin farkon wanda suka fara mika wuya akan haka jama'a kuna fahimtar magana a takaice wannan littafi dama littafi ne na aqida da tauhidi yasa duk abin da muka iso gabarsa cewa akwai buƙatar ai fashin baki dan a gane ma'anarsa to dole za mu dan yi tsokaci gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu ina fata an fahimta idan mutum yana son ƙarin bayani ya zai karanta fatahul bari tare da sharhi na sahihul bukhari wato sahihul bukhari tare da sharhin fatahul bari na al-imam ibnu hajar al-asqalani a babu fadlus sujud karkashin wannan dogon hadisi da manzon Allah ba wa sahabbai labarin abin da zai faru a kiyama bayan sun masa tambaya dangane da ganin Allah annabi ya ba su amsa kuma ya karin bayani ma akan abin da ba su tambaye shi ba ina fata kun fahimci magana don haka a Allah madaukakin sarki ya faɗa mana lillazina ahsanul husna lalle wanda suka kyautata suna da alhusna ita ce aljanna wa ziyada kuma suna da ƙari shine ainihin wato ganin Allah shi yasa ma ya tabbata a hadisi bayan yan aljanna sun shiga aljanna Allah madaukakin sarki zai ainihin wato ziyarci yan aljanna jama'a Allahu akbar Allah ya sa da mu a cikin wanda za a ziyartar nan idan ya ziyarce su su ganshi sai Allah ya tambaye su shin me kuke bukata bayan aljanna ce amma bai yata wujuhana ya rab ba ka faranta mana rai ba ka haskaka mana fuska ka ba mu aljanna to me kuma za mu bukata na fata an fahimta sai Allah ya ce a akwai abin da ba ku samu ba har yanzu kuna da bukata sai ya fi duk wannan ni'imar da kuke ci ce meye ne ya Allah sai ce ina so in nuna muku ne yau za ku gani ko yanzu ko wani babban mutum baka taba ganin sa ba a duniya kana ta jin labarin sa wataƙila ma ko a hoto sai rawu aka ce zai zo gari kuma zai fito zai tsaya a bakin titi kowa ya zo ya gan shi ai kai ma za ka ɗan sha'awar ka je ka gan shi ko ce a wannan shine wani wannan ɗan adam fa kenan jama'a balantana Allah muna ta jin Allah Allah ya ce ai Allah ya ce kar ai Allah ya ce a bari Allah ya ce a aikata Allah ya ce zai yi Allah ya ce ba zai yi ba duk muna ta jin waɗannan abubuwa sai yau ga ma aljanna sai aka ce mana Allah zai zo mu gan shi la ilaha illallah ai akwai taro ko wannan ranar mai muhimmanci akwai kallo kuwa kallon da ba taɓa yin irinsa ba haka ne ko ba haka ba to shine Allah zai zo shine waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo tare da mala'iku sahu sahu ina fata an fahimta Allah zai zo za a gan shi wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya mala'iku takwas za su dauko al'arshin ubangiji ina fata an fahimta saboda haka waɗannan ayoyi ne malamai suka ce ana fassara su daga ma'anarsu yadda suka zo ba a cewa ga yadda abin zai faru ga yanayin kallon ga yanayin zuwan Allah ɗin ba wanda ya san me zai faru kawai mu bari sai kiyama ta tashi ga mu ga ku ga Allah ɗin sai abin ya faru sai kowa ya gani amma dai ayoyin dole za mu karanta su mu fassara su da ma'anarsu sannan kuma mu yi bayanin abin da annabi da magabata suka yi bayani sauran bayanai na keke da keken me zai faru wallahi babu wanda ya sani sai waye sai Allah sai kuma kiyama idan ta tashi an je jama'a ku fahimta saboda haka dai abinda nake so mu fahimta a cikin wannan ayoyi kafin mu je gaba shine mu fahimci cewa za a ga Allah kuma mu fahimci cewa za a shiga aljanna sannan mu fahimci cewa alhusna din nan tana iya daukar alyaqinu bi kalimati la ilaha illallah kuma tana iya daukar aljanna tana iya daukar kyautatawa ga sauran mutane kamar yadda muka yi bayani a baya na fata an fahimta a wahiyal qawlu thabit alladhi qala Allah kuma ita wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce alqawlu thabitu wanda Allah ya faɗa yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yace Allah yana tabbatar da alqawlu thabit yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah yana tabbatar da masu imani bil qawli thabiti da tabbatacciyar magana mahiya alƙaulu thabit ita ce la ilaha illallah to duk mutum musulmi na kirki musulmin kwarai a kiyama idan aka ce masa man rabbuka wata amsa zai bayar rabbi allah zai ce ubangiji na shine waye allah ita ce alƙaulu thabit allah zai tabbatar da bakunan duk waɗanda suke da wannan kalma a nan duniya ba su yi wasa da ita ba to gobe kiyama idan Allah ya sa aka yi musu tambaya ba za su iya rikicewa ko ba za su rikice su gagara ba da amsa ba shine thabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit da tabbatacciyar magana fil hayati duniya tun anan duniya sun san ma'anar kalmar kuma suna faɗin ta suna rike da kalmar la ilaha illallah suna kuma rike da ma'anarta wa fil akhirah to haka a lahira ma ma'ana fil akhirah ai fil qabr idan suna kabari mala'iku suka zo suka yi masa tambaya za su ba da amsa amma wa yudillu Allahu zalimina Allah yana batar da harasan azzalumai ai bi ma'ana alkafirina wannan azzulmu anan ba za ka fassara shi da noman zalunci ba sai dai ka fassara shi da kafirci lidilalatul iqtira saboda abinda ake magana akan sai yana da alaka da musulunci da kuma me kafirci haka ne to tunda abin da ake magana yana da alaka da musulunci ko kafirci to zaluncin ba za a fassara shi da normal zalunci na ka kwaci abu a hannun mutum ko ka tauyewa na haƙi ba a'a azzulmu anan zai iya ɗaukar ma'anan ashirku billah ko alkufuru jama'a ku fahimci magana ma'ana sai ka ce wa yadullu Allahul kafirina Allah yana batar da bakunan wanda suka mai kafircewa Allah ba za su iya faɗin kalmar la ilaha illallah saboda a nan duniya ba sa ɗauke da ma'anar kalmar ba sa fahimtar ta kuma ba su yadda da ita ba haka ne ko ba haka ba sai ya ce wa ya fa'alu Allahu ma ya sha'u domin Allah yana aikata abin da ya ga dama ne abin da Allah ya so dan haka cikin mashi'ar Allah Allah ya kaddara su waɗannan masu imani ne a nan duniya dan haka a nan lahira ko a kabari za su amsa wannan tambaya a cikin mashi'ar Allah waɗannan kuma Allah ya kaddara su kafirai ne dan haka a cikin kabari ba za su iya bada wannan mai ba wannan amsar ba jama'a kuna fahimtar magana don haka shine yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu zalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha'u Allah ka tabbatar da harsunan mu da wannan kalma duniya da lahira a wa anha yas'alu Allahu ar-rusula wa umamihim akan wannan kalma ne Allah zai tambayi manzanni Allahu akbar Allah zai tambayi su waye ne manzanni a gobe kiyama haifu ya ƙulu ta'ala inda Allah zai ce musu yake cewa falanas alannan ladina ursila ilaihi wallahi sai na tambayi wanda na tura musu saƙo wanda aka yi musu aika Allah ya ce sai na tambaye su lamun ɗin nan lamun ƙasam ne fala nas'alanna wallahi sai mun tambayi alladhina ursila ilaihim wanda aka aika musu sako su waye aka aika wa sako su ne al'umam mutane al'ummai mutanen annabi nuhu Allah zai tambaye su annabi Musa annabi Isa annabi Harun annabi Dawud annabi Sulaiman annabi Yaqub annabi Yusuf duk al'ummar da aka tura masa manzo Allah ya ce wallahi sai mun tsiye su mun tambaye su to su kuma waɗanda aka aikan fa wala nas'alanna al-mursalin kuma sai mun tambayi su ma wanda muka aika da waɗanda aka yi wa aika da wanda aka ba su aikan su kai duk sai mun tambaya wannan shine ka'idar aika jama'a idan kai aika ka tambayi wanda kai wa aika an kawo mar sakon da aka da ka aika dan ya tabbatar maka eh ko me ko a'a haka shi kuma wanda ka aike shi ka tambaye shi ka kai akwai da na baka haka ne ko ba haka dan ya tambayar maka ya tabbatar maka da ni eh ko me ko a'a idan kai haka ne za ka fahimci wane ne bai yi abin da aka mai ba aka saka shi ba to yanzu Allah zai yi wannan ne ba wai dan bai yarda annabawansa sun yi mai ba sun isar da sako ba a'a saboda taukidi ne karfafawa ne da kuma sanin hakikanin mas'ala da kuma ƙara kafa hujja akan bayi cewa fa abin da aka aika musu ya iso gare su amma ba wai dan Allah yana zargin annabawa cewa ba su isar da sakonni ba a'a bal ma Allah da kansa ya bada shaida a kansu cewa sun isar da sako zuwa ga al'ummarsu walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan madha an ibudu Allah yanzu anan Allah ya tabbatar ko bai tabbatar ba ya tabbatar ya ce mun tura manzo a kowace al'umma abinda suke gaya musu su bauta wa Allah kada su bauta wa gumaka su nisanci gumaka da abubuwan da suke koma bayan Allah kaga kenan Allah ya yarda ya aika sako kuma sakon ya ne ya isa to amma Allah zai tambaya ne a nan saboda ƙarfafa magana da kuma ƙara tsaida hujja akan me akan mutane kamar yadda lokacin da za a turo yan wuta ne zuwa wuta da yan aljanna zuwa aljanna wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumura hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala haka ne za su tambaye su shin masu gargadi ba su zo muku bane ba wai dan ba su san ba su zo ba a'a taukidi ne da karfafawa da ƙara tsaida hujja a kansu su da kan za su ce lallai masu gargaɗi sun zo amma muka watsar da gargaɗin da suka yi mana muka kangare da haka sai a ce musu ƙila dukulu abuwa ba jahannama khalidi na fi hafa bi isa masuwal mutakabbirina sai a ce musu ku shiga ƙofofin jahannama kuna masu dawwama a cikinsu tur Allah wadare da makomar masu girman kai bi ma'ana ba wai ba ku gane gaskiya ba ne kun gane amma girman kai ya sa kuka ƙi ku yi aiki da abin da aka zo aka gaya muku don haka ku shiga wuta Allah ya sa ba ma cikin wannan tawaga to wannan shine don haka tambaya ce ta ta'annut tambaya ce don neman kafa hujja da karfafa magana ba wai tambaya ce ta ba a san me ya faru ba ina fata kun fahimci magana ko ba a yarda da abin da ya faru ba Allah ya yarda kuma yana da yaƙini da tabbacin cewa annabawan nan sun kai sako amma yana haka ne don ya ƙara kafa hujja a kayansu akan mutane don haka Allah ya ce fara nas'alan alladhina ursila ilayhi wallahi sai na tambayi waɗanda muka yi musu aika wala nas'alan lal mursalin kuma sai mun tambayi wanda muka aika sai Allah ya ce fala naqassanna alaihim bi ilmi wallahi sai mun karanta musu kissoshin duk abin da ya faru da su kuma da ilimi ba wai molanka ba inda duk ka je ka aikata sabo wallahi sai Allah ba da labarin kaji ya faɗi date din ya faɗi time din ya faɗi venue din ya faɗi kuma abin da ya faru a gurin bi ilmi kai da kanka zaka ce wallahi haka aka yi Allah ba wani maganar musu ka tabbatar yadda Allah nan ya faɗa haka ya faru shine falana qussanna alaihim bi ilmin wallahi sai mun ba su kissar duk abin da ya faru da su kuma da ilimi ba da molanka ba ba nazari zami da tuna a'a hakikanin abin da ya faru keke da keke to haka za mu faɗa musu kayi kaza wane kayi kaza kayi kaza yasa a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan Allah ya zo ya gaya wa bayi duk abin da suka yi manzon Allah ya ce sai Allah ya tambayi bawa ya ce masa akwai abin da aka kara maka ko aka rage maka sai ya ce wallahi tallahi ko harafi ɗaya ba a kara min ba ba a rage min yadda aka faɗa din haka ya faru kuma kun san me zai faru a gobe kiyama ba kana mantuwa a nan ba to a lahira duk abin da kai wallahi sai Allah ya kimsa ma a cikin kwakwalwarka ba abin da za ka manta balantana a ce kayi kaza ka ce oke ka anya a ina ba oke a can wallahi tallahi duka za ka ci billahi lillahi wani oke dinka ba wani magana oke kana ana fada ya hararo kwakwalwar ka lalle lalle haka ta faru na fata an fahimci magana shine fala na qassanna alaihim bi ilmin Allah ya ce wa ma kunna ghaibina duk abin fa da ake yi fa ba wai ba ma nan bane wa ma kunna ghaibi ghaib shine abin da baya nan ko Allah ya ce to ba wai ba ma nan bane muna nan muna kallo muna ji muna ganin duk abin da ake wa ma kunna ga'ibi Allah ya ce wal waznu yawma idhin al haqq ma'auni a wannan rana gaskiya ne faman thaqulat mawazinuhu ko wanda duk ma'aunansa suka yi nauyi sai ce me na'am fa'ula'ika humul muflihuna waɗannan su ne rabautattun duniya da ne da lahira wanda duk ma'aunin su yi nauyi da aikin alheri Allah ya ce waɗannan su ne rabautattun duniya sai ce wa man khaffat mawazinuhu waɗanda kuma ma'aunan su suka yi saka sako fa'ula'ika alladhina khasiru ko fi jahannama ne fa'ula'ika alladhina khasiru madha khasiru anfusahum bima kanu yaksubun su ne waɗanda suka yi taɓar da kansu da abin da suka kasance suna aikatawa a takaitan takaitawa waɗannan ayoyi mutum ya karanta suratul araf zai sake samun bayani a kansu dangane da abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya faɗa to kaga za a tambayi waɗanda aka aika to ina za a tambayi waɗanda aka aika wanda suka yi aika su manzanni fa yaqulu lir rusuli Allah zai tambayi manzanni ma za ujittum menene aka amsa muku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kaga za a tambayi wanda aka yi wa aika kun amsa sannan su kuma idan fa kun ce a'a har yanzu bata zama tabbas ba sai Allah ya waiwaye ce to su waɗannan da muka aika ku gurin su mun tambaye su sun ce sun amsa shin da gaske ne sun amsa ma za ujibtum shine yawma yajma'u Allahu rusul ranar da Allah zai tattara su wane ne manzanni fa yaqulu sai Allah madaukakin sarki ya tambaye su su manzannin ya ce musu ma za ujibtum me aka amsa mu me manzannin za su ce qalu la ilma lana ba mu da ilimi akan abin da suka mai suka amsa a kayi an gane maganar da kyau ku Allah ya ce fa amiyat alaihim al'amba'u ina fata an fahimta labarbarun abin da mutane suka sani na cewa sun yi ko ba su yi ba a ranar sai wannan abin ya rikirkice musu duk wanda bai amsa kiran Allah ba bai amsa kiran manzan Allah ba idan Allah ya yi wa mumine ko manzanni wannan tambaya yaya an amsa muku kiran da kuka yi Allah ya ce fa amiyat alaihimul anba duk wani bayani wallahi malam sai rikirkice musu a lokacin su waɗanda ba su amsa wa Allah din ba na hakika saboda me saboda anan duniya ba su me ba ba su amsa ba ai kamar sujuda ne يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون الله ترانا دراء آية قولي yawma yukshafu an saqin ranar da za a yaya ƙauri ka je ka bi tafsiran malaman aƙida da sunna malaman tauhidi na haƙiƙa a nan ne suka ce Allah zai yaya ƙaurin shi haka magana take a gurin malaman sunna da ma maganar tauhidi da aƙida ake yi da haka duk wanda ya ce ba ƙaurin Allah ake nufi da wannan maganar ba to sai ya zo mana da wannan ƙauri ake nufi mu dai mun samu fassara daga Allah daga manzan Allah da sahabbai cewa Allah ne zai yaya ƙaurin shi yau mai yukshafu an saƙin ranar da Allah zai yaya ƙaurin shi ka faɗa ka nanata ba wata matsala haka magana take na fata an fahimta wa yud'auna ila sujudi sai a ce wa mutane su zo su faɗi su yi ne sujuda malaman tafsiri suka ce Allah yana yaya ƙaurin shi duk wani mumini bai san lokacin da zai faɗi yayi ne ba yai fala yastati'una su ba za su iya ba in suka za su sunkuya sai su ji kamar an saka musu taɓarya a gadon bayansu na fata an fahimta don haka tun daga nan za a ware ne tsakanin mumine na gaskiya da muminan ƙarya duk wanda ka ga gohinsa a ƙar to muminin mai gaskiya ne wanda duk ya yunkura zai sunkuya gadon bayan ya ƙi lankwasawa shi da kansa Allah sai ce khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla sai idanunsu su raina fata a to an ce kowa ya fada ya sujuda kowa ya fada kai ka gara fata to ba dole ido ya raina fata ba jama'a ma'ana ka bayyana kenan ya bayyana cewa ga matsayinka haka ne ko ba haka ba saboda ka ƙi ka ba Allah tun a nan duniya ka ƙi kai wannan sujuda tun a nan duniya don haka a lahira ba za ka iya ta ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda haka Allah ya ce za a kira mutane su sujuda amma wallahi wasu ba za su iya ba saboda tun a nan duniya ba ruwansu da Allah duk abin da ya shafi aqida da tauhidi da komai babu ruwansu da Allah akan wannan da haka a kiyama hesi kaman za su saje da muminai ina ina ai a kiyama ma bayan wannan akwai aya karara da ta nuna za a yi wara wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna Allah zai ce a ware wamtazul yauma kowa ya kama gidansu ayyuhal mujrimun kai mutanen banza Allah zai ce awari la ilaha illallah Allah ya sa muna cikin mutanen arziki kada Allah ya sa muna cikin mujrimai ya ku bayin Allah wamtazul yau la ilaha illallah magana ta girma fa magana fa ta girma fa kamar yanzu ne a masallacin nan fa kawai ba mu an ba sai mu ga shugaban kasa a cikin nan ka san magana ta girma ko ce to a ware mu mutum ɗari biyu ko mutum arba'in ko mutum talatin da Allah za ka so a ce kana cikin wanda za a ware ɗin nan ko ba ka so a ka faɗi tsakaninka da Allah idan ba ka ciki akwai matsala ko da damuwa ko babu akwai to wannan shugaban ƙasa kenan da zai zo ya ce a ware masa balantana Allah ya ce ku ware mu mumine mumine su yi nan arna su yi nan a ce ba ka cikin muminai la ilaha illallah maganar ba karama ba ce maganar ba karama ba ce in dai yanzu kana jin cewa wani babban mutum ya zo ya ce a ware kaza yana so zai musu wani tagomashi ko wani alheri a ce ba ka ciki akwai matsala wallahi wani zai iya fashewa da kuka fa na rantse da Allah wani zai iya rushewa da kuka yana gaga ruwa-ruwa ga buɗi ya zo amma a ce ba shi kai wani wallahi tsalle zai ce wallahi ba ku isa ba ba zai yiwu ba in za a haɗa mu duka a bamu a haɗa mu in ba za a haɗa mu wallahi ba a isa a ce ba ni a ciki haka ne ko ba haka ba jama'a to wannan fa duniyance kenan jama'a idan da za a zo a ce a ware za a samu matsala ballantana a lahira Allah ya ce ku ware wamtazul yawma ayyuhal mujrimun la ilaha illallah Allah ka sa muna cikin kuma shi na duniya fa nan zai iya faruwa a gyara amma a lahira fa aka ce an ware fa ba mu gyara fa kawai in ka fito a can to kana yan can in ka fito a nan kana yan nan ba magana a gyara kawai matsayinka ne zai ma aiki wallahi jama'a kaga wannan rayuwar da muke ciki yanzu na rantse da Allah ba karamin alheri bane gare mu wanda ya riga ya koma ga Allah yanzu wallahi malam an gama da shi fa in ya tafi a daidai falillahi alhamdu wal minna yana nan a cikin jin daɗi tun daga nan har izuwa ranar tashin alkiyama amma idan ya je da kafar hagu na uzu billahi min azhal bi kafar hagu muna roƙon Allah ya tsare mu daga tafiya lahira da kafar hagu wallahi in mutum ya tafi da kafar hagu to lamari fa ya ɓaci don ba dawowa a gyara yanzu ne ake ta cewa gyara kula lura yi hankali kula da kyau fa in fa kalla lamma ya ƙabi ma amara falyanzur al-insanu ila ta'ani kalla inna halaza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa كلا إنها تذكر فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره الله يتي قتل الإنسان الله ودران أن أدم ما أكفره ميسا أن أدم يكي دكابرتي قال الله نيكا قتل الإنسان ما أكفره babu wata tsawa fa wallahi da ta rage wanda Allah bai mana ba jan hankali da jan kunne da dukkanin usulubi na jan hankali da usulubi na nasiha da usulubi na lutufi da rarrashi babu irin abin da Allah ya mana da Allah ma ya tashi san da ya lissafa wasu ayyukan zunubi gaba ɗaya san da ya gama rugunsumin da duk zai mana na azaba sai ta illa man taba wa amana وعمل عملا صالحا وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما wannan fadulan rashi ne wai Allah yana jan mu ne mu taho fa kada dai mu balle din mu dawo yana buƙatar mu yana so mu gyara zai mana rahama ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal gafurur rahim duka wannan rarrashi ne da tausasawa Allah yake jan hankalin mu mu dawo wanda idan ya bode ya taho wanda da yake kaza duka a dawo a dawo Allah zai yafe zai yafe zai yafe amma tare da haka wallahi wani sai ya balle duk rarrashin nan da duk wa'azin nan wani lokaci Allah ya tarhibi ya firgita kowa ya ce duk za a tafi wuta a faɗi zunubi a ce duk masu hiyan wuta ne wataran kuma duk Allah sai tattara zunuban gaba ɗaya ya ce ya yafi at-targhibu wat-tarhib tsoratarwa da kuma menene kwadaitarwa a firgita ka dan karka aikata a kwadaitar da kai dan ka aikata a firgita ka akan aikin sako dan ka bari a kwadaitar da kai aikin alheri dan ka aikata amma tare da haka wallahi wani sai ya balle ya shiga wuta jama'a sai ya balle ya shiga wuta haka manzon Allah ya ce ya ce misali na da ku kamar misalin mutum ne da ya zo ya kunna wuta yana jin sanyi don ya ji ɗumi sai kwari suka zo su suna ganin haske sun ɗauka wani abin alheri ne ba sani ba azaba ce suna ƙoƙarin za su faɗa shi kuma yana korarsu yana korarsu na fata an fahimta yana ta ƙoƙarin kasu sha azaban nan su kuma suna ganin ai haske ne nan bari su zo ke kuma sun faɗo he su ƙone ya ce to haka nake ina ta jawo ku kar ku shiga can kar ku tafi can kar ku aikata kaza ku kuma kuna ganin ai can ɗin romo ne romo ne a zina romo ne a shan giya romo ne a luwaɗi romo ne a zalunci romo ne a kwace romo ne a kaza ina ta ciyo kwalarku in ji manzan Allah cewa kar ku aikata wannan amma kuna hangen ahe abin daɗi ne a can ya ce amma da haka da haka wasu zan Allah da ikon su zan su kubuta wasu kuma sai sun balle sun tafi sun je sun shiga wutar nan babu yadda za saboda ka'idar la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah ya riga alkawarin sai ya cika wutar jahannama kuma ya cika aljanna da mutane don haka duk yanda za a yi duk wa'azin wannan duk faɗakarwa duk huduba duk darasin aƙida duk tauhidi wallahi malam babu yadda za a yi sai wani ya shiga wuta Allah ka sa ba macin yan wuta Allah ka sa mana cikin yan aljanna abin gaibu ne ba wanda ya san me matsayinsa sai Allah kuma kana kan hanyar kirki ba shi yake determining cewa zaka gama lafiya ba kana kan hanyar banza ba shi yake nuna cewa kuma za ka tafi wuta ba yasa kowa ya dage kawai yasa manzan Allah da yawa musahabai irin wannan wa'azi suka ce to in dai haka ne manzon Allah kawai mu shantake kawai mu jira in kiyama ta tashi a rugunsuma kowa yanda za a rugunsuma shi kwarai da gaske a- wallahi haka sahabbai suka ce wa manzon Allah suka ce ya rasulullahi dai abin al'amarin haka ne to me ne za mu tsaya muna ta wani abu kawai kowa a bar shi kawai in kiyama ta tashi kowa ya san matsayin sa yace a'a ba haka abin yake ba ku yi aiki saddidu wa qaribu واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة كذاجي كويدا جسكي من قرأ الباب يوشك له أن يفتح ويوشك أن يفتح له ومن دام قرأ الباب يوشك أن يفتح له wanda duk ya dogo ma kwankwasa ne kofa ko ana dabda a mai masa a buɗe mishi amma idan ya daina ya juya fa ya tafi ba shi da ya ma bar kofar gidan ma ai ba zai ma shiga ba kwata kwata haka ne ko ba haka ba da haka duk wanda ya dage da aiki kuma yana yi tsakaninsa da Allah to inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinina Allah baya tauya ladan masu kyautatawa abin da yasa muke faɗin wannan saboda hida ma darasin tauhidi da aqida ba darasi ne da zaka ji kana jin zaki ba mm wallahi darasi ne hatta mai yi maka shi shi ma da kowa yake a zuciyarsa baka sani bane ina fata kuna fahimtar magana shi ma ji yake a jikin shi balantana kai da ake yi wa kowa ne ake so ya gane al'amarin Allah ba na wasa ba ne kada ka dinga raina lamarin Allah da lamarin Ubangiji da addini yadda wasu suka raina lamarin Allah to kai mai karantun tauhidi da aƙida to ba a yadda kai wannan ba domin shine bambancin ka da su ina fata kun fahimta amma idan su yadda suka ɗauki Allah ba ruwansu da shi ba sa jin zai musu azaba ba sa jin akwai matsala ba sa tunanin gyara aiki kuma kai ma haka kake yo menene bambancin kana zuwa karatun tauhidi a aqida da su da suke shantake a gida ina fata kuna fahimta saboda haka dole ne mu gane girman Allah mu ɗauki al'amarin Allah da muhimmanci sai Allah ya mana tagomashi duniya da lahira da ni da ku Allah shi datar da mu Allah ya mana muwafaka Allah ya sa aljanna ce makomar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu jama'a za mu dakata a nan lokaci ya yayi abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya bamu ladan shi wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha ko ma'in jana billahi tawfiq wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh